بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
آه barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta wato ainihin talata 23 ga watan bakwai watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya shekara 1444 a ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam واللفت الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه muna cikin musul janaba ko babun aljanaba mun ji hadisai guda biyar kenan a cikin babu za mu tashi hadisi na wato ainihin shida kuma hadisi na talatin da shida a cikin littafi حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم جاءت أم سليم جاءت أم
جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء
نعم daga ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ummul mu'minin da sunanta hind hind bintu abi umayya hindu bintu abi umayya shi abu umayya ne wasu suka ce sunan shi huzaifa wasu suka ce sunan shi suhail ibn al-mughira ibn abdullah ibn umar ibn makhzum yana cikin manyan dattijan quraishawa duk da kasancewar a lam yudrik al-islam wanda shine ake cewa ya yanta sumayya mahaifiyar ammar an gane ko in shi ammar ibn yasir shi yasir din al'ansi ne mutanen kasar yamin to amma halifu makhzum ne kuma sai suka aura mishi wato maularsu wadda take intacciyar bai wasu ita ce sumayya to bintu khayyab ummu salama radiyallahu anha al-qurashiyya al-makhzumiyya tana cikin ummahatul mu'minin tana cikin al-muhajiratul uwal radiyallahu anha wa ardaha kuma ta kasance diyar ammun abu jahal ne shi wancan abu huzaifa ɗan ammi yake ga abu jahal kuma diyar ammin khalid ibn walid radiyallahu anhu wa arda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya tare da ita a shekara ta uku daga hijira wanda ta kasance kafin shi tana wato ainihin karkashin abu salama ibn abdulasad wanda yake akun nabi sallallahu alaihi wasallam ne minar rada'a da abu salama jarumi ne ga matuka tun ne jarumi barde wanda har ana ruwaito hadisai duk da suna da rauni cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu salama bi alfi rajul matsayin shi matsayin mutum dubu ne wato shi kadai ma runduna ce kenan sai dai hadisai ne galibin su marasil na fata an fahimci wannan ummu salama ita ce karshen wacce ta yi wafati daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanabi ya bar mata tara to a cikin su wadda ta fara wato ainihin rasuwa ita ce Zainab bintu Jahash bayan wafatin shi ya ce wadda za ta fara haduwa da ni cikin ku shine wadda ta fi ku tsawon hannu wadda ta fi dogon hannu daga cikin ku ita za ta fara haduwa da ni haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka ro aka yi layi ko sai ta daga hannunta jikin gini sai a ja layi sai a ga sauda ta fi tsawo ya ce Allah sarki ke za ki fara mutuwa ke kuma sai suka ga Zainab ta ta rasu sai suka gano ashe tulul yadi kyauta ake ne an gane ku to ƙarshen wadda ta rasu kuma a cikin su ita ce a ummu salama hindu bintu abi umayya wadda ta rasu shekara ta 61 zance mafi inganci wasu ka ce 62 bayan kashe sayyiduna hussein ta yi takaici matuka ta yi kuka ta yi wato ainihin addu'ar a nikma akan wanda suka kashe shi wasu suka ce ta rasu hamsin da tara wasu suka ce wato sittin da ɗaya wasu suka ce sittin da biyu kamar yadda muka bi amma sittin da ɗaya ko da biyu shi ya fi radiyallahu anha wa ardaha take cewa ja'at ummu sulaimin imra'atu abi talha ummu sulaim matar abu talha ta zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam أم سليم بنت ملحان كينا ابن خالد بن زيد الأنصارية ما هي في سيدنا أنس رضي الله عنه أو عنهما وأرضاهما وسكت سننت سهلة أم سليم الكنية تجي وسكت سننت رميثة بالثاء أم سليم كنية وسكت أنيفة وسكت مليكة وسكت غميصة وسكت رميصة bisa wasu ka ce ummu sulaimin sunanta kenan amma rumaisa ko rumaiha wannan alkunyar ta ce wannan lakabinta ne tana cikin fiyayyun mata waɗanda suka kasance masu falala daga cikin falalarta ita sadakinta ga abu talha shine musuluncin shi ne fata da yake cewa ba mu taɓa samun labari labarin sadaki mai tsada da daraja ba a tarihin ɗan adam irin sadakin un musulai don abu falha jarumi ne matuƙa da ya ganta ya nuna yana santa ta ce mithluka la yurad irin ka ba a kin karɓar shi ta ce amma matsalar kai arni ne kuma musulma ce ina la uhillu laka shine ta ce amma an ka yadda ban bukatar ko dala in ka yadda ka musulunta musuluncin ka ya zama shine sadaki na kuma ko haka akai to wato ainihin ummu sulaimin kenan radiyallahu anha wa ardaha ta ce mahaifiyar anas ta rasu a khalifancin asirna uthman lokacin khilafa ta asirna uthman allah ya karɓi rayuwarta to ummu salama take cewa ummu sulaimin matar abu talha ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qalat ya rasulullah tace ya manzon Allah inna Allah la yastahi min al-haq lalle Allah baya jin kunyar bayanin gaskiya hal ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat shin mace akwai wanka akan ta idan ta yi mafarki yani mafarki irin na saduwa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء نبي ce e za ta yi wanka idan ta ga ruwa akwai nusar da ta zo za hiya ra'atil ma'a ku da ƙarin hiya to amma idza ra'atil ma'a shine yake musbat cikin sayul bukhari wannan riwaya lafazin al-imam al-bukhari ne kalma da kalma wanda ainihin ya ruwaito ta 282 sannan ya ruwaito hadisin kafin wannan lamba a ɗari da talatin daga zainab bintu ummi salama daga ummi salama take cewa ja'at ummu sulaimin ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulallah إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت منكم قباب هيكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها أم سلمة wato ita da ta ruwaito hadisin umul mu'mini sai ta rufe fuskar ta da ta ji kunya lokacin da ummu sulaimin ta yi wannan tambaya وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة ثم تتنا إرم ونم مفركين داما نيسا سكتي ما تابس سكا يم مفركي إرم ونم kuma suka ce a matan annabi ne ba su taɓa yin mafarkin wani namiji ba matan annabi Allah ya kare su sallallahu alaihi wasallam shi yasa zamu ji ita ma na Aisha ta yi mamaki an gane ko qala sai ce na'am taribat yaminu warai kuwa ke ke kai ko taribat yaminu akane fa bima yushbihuha waladuha to ta yaya ɗanta yake kama da ita in a ce misali ba ta mafarki kuma har ruwa ya fita ana magana ruwan ne kenan an gane ko sannan bukhari ya fitar da shi can dubu uku da ɗari uku da ishirin da takwas أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا ت... إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء تجي يجي إيه إذا وتؤنه كنجروا فضحكت أم سلمة Ummu Salama tana tsaye sai ta yi dariya, kalar dariya ta abun mamaki daga tambayar da amsar da aka ba. Fakalar tahtalimul mar'a, fakala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam fabima yushbihul walad. Wato ainihin fabima yushbihul walad, to me yasa ɗa yake kama da wato ainihin mahaifiyar shi. Sani ya fitar da shi dubu shida da tasa'in da ɗaya a ciki sai ya kawo lafazin fabima fabima shabahul waladi to ta yaya aka samu kama na wato ainihin yaro imam muslim ya fitar da shi kamar yadda wato ainihin a can ƙasa ya sa lamba 280 da nawa 300 kai da sha uku ko 313 to hadisai ne ya jero tun daga 310 har zuwa da sha hudu lafazin da dai wancan lambar ya yi magana shine wacce riwaya ta ɗari da talatin ta bukhari ko irin ta ce musulun ya fitar a ɗari uku da sha uku kalma da kalma ɗari uku da goma ya fitar da shi daga anas ɗan malik a tarihin ya zo ta hanyar anas ya zo ta hanyar ummu salama ya zo ta hanyar nana aisha radiyallahu anha haka wasu malamai suke ganin dukansu suna gurin kabiyar ta faru da Anas da Ummu Salama da Nana Aisha kuma suke gana Anas ya ji daga mahaifiyar shi ne Ummu Sulaim kamar yadda wata riwaya ta Muslim ta bayyana zaka ce sirna Anas ya ce ja'at Ummu Sulaim wa hiya jaddatu Ishaq mai riwaya ne ya ce jaddatu Ishaq saboda cikin isnadin akwai Ishaq ibn Abi Talha da Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha yake wato ita ce kakar Ishaq din an fahimta ko sai ya ce ta zo gurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙalat lahu wa Aisha inda musulmin ta tambayi annabi Aisha na gurin ga anan Aisha ta ce ya Rasulallah almar'atu tara ma yarar rajulu fil manami fa tara min nafsiha ma yarar rajulu min nafsi mace ce ta yi mafarkin abin da namiji ke mafarki sai ta ga irin abin da namiji yake gani bayan ya yi mafarki kaga wannan kinayatin da haka da ta yi wannan tambaya fakalar ta aisha ya umma sulaimi fadahtin nisa taba ummi sulaimi kin kunya ta mata kin ba da mata ke ce za ki irin wannan tambayar kuma ne kin ba da mata taribat yaminu fakala li aisha sai annabi ya ce bal anti taribat yaminu ma'ana taribat yaminu kun san ba asalin ma'anar shi ake nufi ba ma'anonin shi suna da yawa wanda annabawi ya ce abin da ya fi dacewa a fassara shi a zahirin shi a ce talauci hannun ki zai talauci to amma ba haka ake nufi ba kinaya cin yana zuwa da ma'anar karfafawa kuma yana zuwa da ma'anar zargi yana zuwa da ma'anar abin mamaki haka anan sai ka samu wani siyaki da zai dace kin kunyata mata ta rufe mutane baki sai annabi ya ce ke ce za ki rufe mutane baki shine bal anti taribat yaminu an fahimci wannan ko نعم وريكوا فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك kaganin ta bayyana bayan mafarkin kuma an ga ruwa daga a can idahi ya talamas a gurin ba da amsa sai ya ce na'am idahi ya ra'atil ma'a ko idza ra'atil ma'a dan karya in yayi ba da amsar mubahaman za a dauka ko da ba ga ruwa ba za a yi wanka tsamanin da yake ta yi tafsili gurin tambaya mace ce ta yi mafarki irin wanda namiji yake sai ta ga irin abin da namiji yake gani ma'ana ruwan da ya ta gan shi to sai ce eh za ta yi wanka daga dai anas dan malik 311 a cikin muslim anna umma sulaimin haddathathu annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ko sa'alat nabiy Allah صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أم سليم واستحييت من ذلك فتناي تنبير أما نازكم يسا ما دفرقو سيتيشن بدا إن الله لا يستحي من الحق ولكسن شر أبن ذات تنبيا أبني وندي يستحيا منه عادةً musamman mace ta yi tambaya ga namiji namijin ma wanda take ganin girman shi take girmama shi to amma matsala ce ta addini a nan gurin ba a cewa an ji kunya a fasa tambayar sai dai a yi tambayar cikin kunya ta yi tambayar cikin kunya amma kunya ba ta hana ta ba matan madina kenan shi yasa na aisha take yaban su tace rahimallahu nisa al ansar lam yakun yamna'uhunna al haya'u min at tafaqquh fi ad-din matan madina Allah ya ji kansu kunya ba ta hana su tambaya da ƙoƙarin fahimtar addini ina fata an gane to da ka tace na ji kunyar yin haka qalat wa wa hal yakunu hadha hakan na faruwa ya rasulullah fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallama na'am famin aina yakunu shabhu إنما الرجل غليظ أبيض وما وما المرأة رقيق أصفر ruwan namiji mai kauri ne fari shi maniyin namiji na mace kuma mai wato ainihin tsinkakke ne ba shi da kauri kuma yalo ne mai ruwan kwai famin ayyuhuma ala aw sabaqa yakunu minhu shabahu cikin ruwan biyu duk wanda ya fara yin sama ko ya riga sauka mahaifa na namiji ko na mace to sai dan yayi kama da na wanda ruwan shi ya fara sauka kaga wani likitanci kuma ko daga dai anas ya ce sa'alat imra'atun kaga anan bai bayyana ummu sulaimin ba ce sa'alat imra'atun rasulullah sallallahu alaihi wasallama عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل شيني روان كينا سنة يفتر تريؤك دشاؤك إلى رواية البخاري تفرتا بيو كمريان دمكج تفركو sannan daga ya ruwaito daga nana aisha duka wa'annan arkam din dari uku da sha hudu wato ainihin anna ra'atan qalat li rasulillah a ganin ma yazo anna ra'atan tace hal taghtasilu al mar'atu idha ihtalamat wa absarat al ma'a fa qala na'am fa qalat laha aisha taribat yadaki taribat yadaki wa allat hannunki ya talauce kuma ya shanye amma ba haka take nufi ba ke dai ka kai canki amma dai kin cika abu ina ta kalar tambaya ci ma'ana zargi ne qalat fa qala rasulullah sallallahu da'iha nabi ce ki rabu da ita wa hal yakunu shabahu illa min zalika ai ba a samun kamanceceniya sai daga haka idza ala ma'uha ma ar-rajuli ashbaha al-waladu akhwalu akhwalahu ruwan mutum yayi sama da na namiji to sai yaron da za a haifa ya kama da kawunan shi wa idza ala ma ar-rajuli wa idza ala ma ar-rajuli ma'aha ashbaha a'mamahu idan kuma ruwan namijin shi ya ainihin wato riga na macen to sai yaron ya zamanto ya fi kama da babbannin shi waɗanda suke yan uwan mahaifin shi daga wata hikima kuma ta ubangiji sannan a riwayar akwai riwaya ta nana aisha shi ma dai cikin musulun ɗari ainihin wato uku da sha hudu wanda daga ƙarshe ita ma nana aisha ta ce ma wa ummu sulaimin fadahtin nisa'a kun kunyata mata yanda ummu sulaimin yanda ummu salama wato ainihin ta ta gaya mata sannan musulun ya fitar halli yau da sha hudu hadisin nana aisha na umma sulaimin umma bani abi talha أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم يتي بمعنى حديث هشام يعني هشام بن عروة غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أف لك أترى المرأة ذلك تتي متى أف لك مات متتنا غنم هكني musul at-tirmidhi ya fitar da hadisin nan shi ma hadisi na wato ainihin 122 nasa'i 197 ibn majah hadisi na 600 malik cikin muwatta 128 imam ahmad 26503 الإمام الترمذي لك كرشيسي وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي wannan shine abin da wato ainihin malamai suka tafi a kan shi sana imamu wato ainihin imamun nawawi ya hakaito cikin littafin shi na almajmu' a juzi'i na ɗaya safa ta ɗari talatin da tara hakan nan ibn rushd cikin bidayatul mujtahid juzi'i na ɗaya safa ta hamsin da takwas cewa hakika malamai sun yi ijima'i akan cewa wato in mani ya fito ta hanyar sha'awa a cikin yaƙaza ana ba cikin bacci ba ko kuma ta hanyar mafarki ma'a khurujil mani cewa wajibi ne sai an yi wanka sai ce sai suka ce sai dai abin da aka ruwaito daga wato ibrahimun nakhai annahu kana la yara ala almar'ati alghusla alghusl min al-ihtila ina ganin ita mace ba sai ta yi wanka ba in mafarki ko da a ce ta ga ruwa din imam shaukani sai ya ce wa ma azunnuha tasihhu riwayatu anhu ina tsammanin dai wannan riwaya ba ta inganta daga nakhai ba cewa lau sahat a ƙaddara mata inganta kana qawluhu mukhalifan li ijma'i man qablahu min al-muslimin wa man ba'da magana shi sai ta zamanto ta yi shuzuri sailul jarrar juz'i na ɗaya safa ta ɗari da hudu akwai maganganun malamai da yawa kan wannan qadiyya ibn battal a cikin sharhin bukhari yana cewa la khilafa bayna al-ulama anna an-nisa idha ihtalamna wa ra'ayna al-ma'a أن عليهن الغسل أن عليهن الغسل وحكمهن حكم الرجال في ذلك وفيه دليل أن لي أن ليس أن ليس كل النساء لأن ليس كل النساء يحتلمن يعني بعدك ما تاكي ما فركن لأن في غير هذه الرواية أن أم سلمة غطت وجهها استحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لأم سليم وهل ترى ذلك المرأة وكذلك أنكرت عائشة في حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة وقد يفقد بعض الرجال الاحتلام فكذلك النساء وسوما ذنب سي زما باسي يما فركن كلوان وهكذا ننسو ما مات amma dai ya nuna mata ba su cika yawan yin irin wannan mafarkin ba maza su suka fi yi don a tambayar ummu sulaimin kama ya nuna ta san hukuncin inda namiji ne shi yasa sai ta ce hal alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat a sauran lafazan kuma kaga ta nuna in ta ga irin abin da namiji yake gani yan sun san shi namiji zai yi wankan amma ita mace ce basu ba su da masaniya akai sai da ummu sulaimin ta yi tambaya sannan ilimin ya zo ga hatta suna na Aisha radiyallahu ta'ala anhunna na fata an gane wannan ibn battalin ya faɗi wannan cikin sharhin shi na wato ainihin bukhari a juzi'i na ɗaya safa ta ɗari uku da tasa'in da shida limamul aini ya hakaito cikin umdatul qari juzi'i na uku safa ta ɗari biyu da talatin da shida daga ibn munzir yana cewa ajma'a kullu man yuhfazu anhu al-ilm duk wanda yake yana da ɗaliban da suke ruwaito ilimi daga gare shi ne in dai ba koye yake ba malamin to ya yi ijima'i ya haɗu a kan cewa annan rajula idara a fi manamihi annahu talama aw jama'a walam yajid balalan Allah ghusla alayhi namiji da zai yi mafarki daga mace ita ma za ta shiga da zai yi mafarki kuma ya tashi gashi nan ya yi mafarkin saduwa amma ya tashi ba, ba wani jikewa wandan shi bai jike ba babu alamar ruwa to babu wanka a kan shi sai ce واختلفوا في من راى بللا ولم يتذكر احتلاما لم يتذكر احتلاما ما sun yi sabani akan wanda ya ga jikin shi ya jike amma bai tuna mafarkin ba sai malamai suka yi sabani shin zai yi wanka ko ba zai yi wanka ba faqalat ta'ifatun yaghtasilu wasu ja- jama'a daga cikin malamai suka ce zai yi wanka shirawai na zalika an Ab- an ibn abbas wa sha'abi wa sa'id ibn jubair wa nakhai duka sun tafi akan haka sai ya ce wa rawaina an al-hasan annahu qala idza kana intashara ila ahlihi min al-layl fawajada min zalika ballatan fala ghusla alayhi in ya kasance wato ainihin ya kwanta da iyalin shi a wannan daren daga baya sai ya ji wandon shi ya jiki ya kwanta tare mana ba kwanciya ta jima'i ba to sai ji ya jike to sai shi a, wato ainihin a, alhassan alhassan albasari yake ganin kamar hukuncin mazi ne wannan ba mani ba ina fata an gane sai ce in ko ba haka ba to zai yi wanka ce akwai wani kauli na uku da aka ruwaito magana katada ce cewa la yaghtasilu hatta yuqina bil ma'i dafiqi sai ya samu tabbacin fitar ruwa wanda yake mai na mani kenan mai tunkudowa sai ya ji fitar shi in bai ji fitar shi ba to shi kenan babu wanka a kan shi ce malik da shafi'i da abu yusuf sun ce yaghtasilu idza alima bil ma'i dafiqi duk kusan dai magana ɗaya ce da ta ainihin wato katada ina fata an gane wannan الإمام النووي cikin al-muhaddab din shi a cikin afuwan al-minhaj ke cewa bayan yayi wasu bayanai kuma inna mazhabana أنه يجب الغسل بخروج المني سواء كان بشهوة ود- ودفق أم بنظرة أم في النوم أو في اليقظة وسواء أحس بخروجه أم لم أم لم يحسه وسواء خرج من العاقل أو من المجنون wato maza ba ta shafi'iyya in dai mani ya fito aka ganshi mani ne ko daga waya fito in dai dan adam in dai baligi ne to wanka ya waje ba suka ce ko mahaukaci ne ko da sha'awa ko ba da sha'awa ba ko da kaza ko ba da kaza wannan kuma al-Imam Shafi'i da shi da az-Zahiriyya musamman Ibn Hazm su kadai suka saba ma jumhurin malamai sun tafi a kan mani ba a yin wanka sai inda sha'awa ya fita sai dai in a bacci ne a bacci ne ka farka ka ga mani ko ka tuna ko baka tuna ba za ka yi wanka wannan kuma asalin shi hadisi ne na abu dawud da at-tirmidhi abu dawud da 350 at-tirmidhi 1113 hadisin aisha radiyallahu anha tace su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajul يجد البللة ولا يذكر احتلاما ولا يذكر احتلاما mutumin da ya ga wandon shi ya jike amma bai tuna wani abu ba faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tasi zai yi wanka wa anir rajul kuma an tambaye shi game da mutumin da annahu qad ihtalama wa la yajidu balal yana tuna da yayi mafarki amma kuma da ya tashi sai ya ga wandon shi bai jike ba misali faƙala la yaktasi nabi sai ce ba zai yi wanka ba wani hadisi a shekul albani ya inganta shi hadisi ne tabbatacce kaga wannan nassun ne fi mahallin niza fa waje yajibu as-sayru ilayhi ina fata an gane wannan so dan haka Imam nawawi dai ya kawo bayanai duk da shi ma mazhabar su ta tafi akan cewa za a yi wanka din mutum ya ga mani bayan ya tashi daga bacci zai yi wanka tunda su ko da sha'awa ko ba da sha'awa ba ma dama a kowane hali sun ce sai an yi wato ainihin wanka ya yi bayanai masu yawa cikin sharhin musulun juz'i na biyu safa ta ɗari biyu da ainihin wato goma don haka dai a takaice kenan idan har mutum ya yi mafarki to sai ya tashi ya ga ruwa a jikin shi zai yi wanka in ko yayi mafarki ya tashi bai ga ruwan ba ba zai yi wanka ba ba wankan da ainihin wato zai kama shi kuma sawa'un yana tuna ko baya tuna zai iya tuna wani abu da ya faru a mafarkin ko ba zai iya tunawa ba namiji ne ko mace ce ina fatan bayanan sun fito na'am ji hadisi ne قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي, وفي لفظ لمسلم لقد كنت أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه daga ummuna Aisha radiyallahu anha tace na kasance ina wanke janaba ma'ana mani daga tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yasa tace janaba maniyin da aka same shi ta hanyar jima'i shi ake kira janaba yace fa yakhruju ila sala sai ya fita zuwa sallah wa inna buqa al-ma'i fi thawbi kuma lallai gurbin inda wato shatin aka wanke ruwa inda ruwa ya taba shatin inda aka wanke da maniyin ya taba ina kallon wato ainihin ruwan yana jikin tufafin shi kuma ya tafi ya je ya sallah a haka wa fi lafdin li muslim laqad kuntu afruku kika na kasance ina kankare shi shi maniyin min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farakan daga tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam kankarewa annan maf'ulul mutlaq ta kawo shi litaukidi wa yusalli fihi sai tufa sallah da wannan tufafin kaga wancan an wanke yi sallah da shi wannan kuma an kankare yi sallah da shi a kenan zahirin hadisan yana nuna idan wato ainihin mani ya taba tufafi a mustahabbi ne in za a haɗa su mustahabbi ne a wanke shi amma ya halatta ko da kankare shi ne a yi babin tsabtata daga najasa a wani jam'in kuma suka ce kankarewar a wankewa in ya kasance ummi kankarewa in ya kasance busasshe ne wannan shine mazhaba ta Abu Hanifa wannan hadisi na farko a lafazin da malam ya ambata lafazin Bukhari ne 229 sannan ya fitar da shi 230 daidai gaban wancan daga Sulaiman ibn Yasar yake cewa sa'altu Aisha ta anil mani yusibu thawba فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء بقع الماء كمر بدل من أثر أنهم واتوا الغسل بقع أنت بقع شين يوريكو قرن دروان يتبع قرن أنا مسلم يفتد شيء دريبيو دا تمانين دا ترى دقى عمرو بن ميمون shine yace sa'altu Sulaiman ibn Yasar na tambayi Sulaiman ibn Yasar عن المني يصيب الثوب يصيب ثوب الرجل فيغسله أم يغسل الثوب زي وانكي شكوك اتفاق دك زي وانكي فقال سيتي أخبرتني عائشة أنا عائشة تالا برتامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب أقول عندك تصريحين لو أن انتفاض تشي وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه أنا يفتد شيء دريبي لتمانين دتاقوس لقى علقمة أنهم واتو الأسود علقمة بن ya ji daga nan Aisha. Alkama an Aisha? Da. Alkama kwanaki wanda na ce a nemi hukumanta. Alkama tubun Qais, an-Nafa'i, al-Aswad ibn Yazid, an-Nafa'i, Nafa'iyunan. ne. an gane ko to su biyun nan suka ce anna rajulan nazala bi aisha to su waɗannan mawali ne na na aisha wani mutum ya sauka bako ne ya zo ya sauka gurin na na aisha fa asbaha yaghsilu thawbahu sai waye gari yana wanke tufafin shi fa qalat aisha ta riwaya za ta zo cewa bai wata ce ta gabata labarin ta gan shi yana wanke tufafi kuma maganar da ta yi ma sako ne ta aika mishi shi wancan bakon an fahimta ko sai na ta zo ta ce inna ta ce mishi inna ma kana yujzi'uka in ra'aitahu an taghsila makana ai ya ishe ka idan ka gama niyin a jikin tufafinka ka wanke iya gurin da ya taba fa in lam tara in ma baka gani ba na tahta haulahu kawai kai yayyafi a gefen shi ba sai ka wanke ba ce walaqad ra'aytuni afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam farakan wa yusalli fi sai ina tuna da lokacin da nake ainihin kankare shi daga tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam kankarewa kuma annabi yayi sallah da wannan tufafin tare kenan ba najasa bace muslim ya ruwaito 290 daga abdullahi ibn shihab al-khawlani yake cewa نزلت كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي أي مفركي تكن تفافينا guda biyu faghamastuhuma fil ma'i na tsoma su a cikin ruwa fara'atni jariyatun li Aisha fa akhbaratha fa ba'athat ilayya Aishatu فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامي منزل دمي قالت تتي هل رأيت فيهما شيئا قلت لا ba komai kawai ni dai tunda na mafarki da tufafin na ce bari in wanke qalat falau ra'aita shay'an ghasalta inda kaga wani abu zaka wanke hu shi wannan abun kenan ko tace laqad ra'aytuni wa inni la ahukkuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yabisan bi dhufri ina tana da sanda nake kankare shi daga tufafin annabi bayan ya bushe da farce na kumbata nake sawa an kankare shi wannan kenan al-imam an-nawawi yake cewa malamai sun yi sabani akan taharatu maniyil adami sarkin mani na ɗan adam shi da misali mani na wannan ai hakuri kun san ko mani na dabba ta kasance an haramta cin ta to maniyin ta taba'un li lahmiha haka haramun ne shi ma kamar jaki kamar kare kamar alade amma an dabbar da yake ya halatta naman ta ya halatta to maniyin ta shi ma ya halatta wannan shine babu to maniyi na adami malamai sun yi saɓani a kan halaccin tsarkin shi ko rashin tsarkin shi sai ce fa zahaba malikun wa abu hanifa ta ila najasati illa anna aba hanifa ta kala ya fi fi ta tsihirihi farkuhu idza kana ya bisa malik da abu hanifa sun ce najasa ne sai dai abu hanifa ya ce idan busasshe ne aka kankare ya wadata wa huwa riwayatun an ahmad wata riwaya ce wannan daga ahmad lakinnaha da'ifatun an وقال مالك لا بد من غسله رطبا ويابسا مالك yace babu makawa sai an wanke shi ko danye ne ko busashe ne ba ruwan al-Imam Malik da wato ainihin in ya bushe a kankare shi cewa dole a wanke saboda haka yaga mutan Madina sun taso a kai wa qala al-layth huwa najisun wa la tu'adu salatu minhu al-layth yace najasa ne shi dole a wanke amma idan mutum yayi sallah yana jikin shi daga baya ba zai sake sallar ba kun ji kuma sai ainihin wato wato nawawi ya ci gaba da cewa wa qala al-hasan la tu'adu as-salatu min al-mani fi ath-thawbi wa in kana kathira wa tu'adu minhu fi al-jasad in qalla shi kuma sai ya bambanta idan a jikin tufafi ne ba zai karya sallah ba ma'ana ko da an yi sallah da shi ba laifi ko da yawa ne amma idan a jikin dan adam ne maniyin yake ba a tufafi ba in mutum ya yi sallah da shi dole sai ya sake sallah ko da kaɗan ne in ji alhassan albasari sai ce wa zahaba kasiruna ila anna almaniya tahirun in ji shafi'i in ji annawawi da yawan malamai sun tafi akan cewa mani mai tsarki ne ce ruwa zalika an ali ibn abi talib an ruwaito nan daga ali ibn abi talib wa sa'ad ibn abi waqqas wa ibn umar wa aisha kaga sahabbai hudu sannan wa Dawuda wa Ahmad fi asahhi riwayatayn Dawud al-Zahiri da Imam Ahmad wa huwa madhhab shafii wa ashab al-hadith madhhabata malaman hadith yace wa qad ghalata wa qad ghalata man awhama anna ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala munfaridun bi taharati wanda yace al-Imam Shafi'i shi kadai ne ya takaitu da cewa mani mai tsarki ne ba najasa bane to ya tabka kuskure domin mun ji hatta daga cikin sahabbai akwai wato ainihin masu wannan ra'ayi alhafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa wa laysa baina hadith al-ghasl wa hadith al-farki ta'arud babu wani cin karo tsakanin hadisin da na Aisha tace tana wankewa da wanda tace tana kankarewa yadda mun ji muslim bai ruwaito na kankarewa ba sai ya takaitu da ishara cikin kullababi tarjama sai yace babu ghaslul mani wa farkihi kare kenan ya tafi akan duka ana yi yawa amma bai kawo hadisin ba dan bai cika sharadin shi ba sai ce li anna al jam'a bainahuma wadihun ala al qawl bi taharati al mani hada hadisan guda biyu abu ne a fili in an tafi akan cewa mani mai tsarki ne ra'ayin su sayyidina ali ko bi an yuhmal al ghasla al ghasla ala al istihbab lit tanzif la ala al wujub wanke wanda nana Aisha ta yi don tsaftacewa ne kawai ba wai don wajibci ba ne ba dole sai an wanke ba kamar majina ta taba tufafinka ba dole ka wanke in ka kankare ya wadata amma in ka wanke fa kaga wannan tafa wato tanazzufan ne ba ta wawai a matsayin wajibi bane ba shi yasa Abdullahi dan Abbas kamar yanda yazo cikin musannaf yana cewa almani khal mukhat amithu anka bi idkhira yace mani kamar majina kamar kaki ne ka kankare shi da icen idkhir kawai ya wadata an fahimci wannan ai sai ya ce wa hadhihi tariqatu shafi'i wa ahmad wa ashabi alhadith kamar da muka ji ستي وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا ستي وهذه طريقة أبي حنيفة يمن جوانا أبايا ستي والطريقة الأولى أرجح هذا تهني سوء الشافعي شي في لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا أن يأيكي لحديثي كما أن يأيكي لكياسي لأنه domin da lamarin yake laukana najisan inda maniyi najasa ne lakana alqiyasu wujubu ghaslihi duna al-iktifa bi farakihi kaddami wa ghairi don inda najasa ne dole sai an wanke shi ko da ya bushe ba za a takaito ga kankare shi ba sai ce wa hum la yaktafuna fi ma la yu'fa anhu min ad-dami bil faraki su hanafiya ba su yadda ba jinin da yake bai wato ya yi yawan da ba za a iya kau da kai daga gare shi ba kasan akwai addamun ladhi yu'fa an za mu zo kila mu ji matsala ta jini zance mafi inganci shi ma ba najasa ba ne in dai ba jinin haida ko jinin biki ba su kaɗai ne jini na najasa amma jini na ciwo wannan ba najasa ba ne a zance mafi inganci to amma mazhabobin duka sun tafi akan cewa najasa ne zaka sai a shafi a nawawi yake mahanafiya raddi kun san tsakanin su akwai ar-rudud masu wato ainihin karfi zaka sai yace su kansu hanafiya ba su yadda ba jinin da yake la yu'fa anhu kun san akwai jinin da za su ce ka dan qurbi haka ka dan dai bai kai girman wato ainihin taro ba da ce to babu laifi to jinin da ba a kau da kai daga gare shi ba su yadda ba a kankare shi ko da ya bushe to ina ga mani tunda sun ce najasa ne kenan shi ma ko da ya bushe da sai dai a wanki to kankare wadda na Aisha ta yi ya nuna cewa shi din ba najasa ba ne ina fata an fahimci wannan sai ainihin wato ya ci gaba da cewa a wa hum la yaktafuna fi ma la yu'fa anhu min ad-dami bil farj sai ya ce wa yaruddu tariqata thaniya aiba fi riwayati abinda zai ƙara kore waccan hanya ta biyu ta su abu hanifa na cewa in busasshe ne abu a kankare in ɗanye ne a wanke ma fi riwayati ibn khuzaimata min tariqin ukhra an aishata kanat tasallat almaniya min thawbihi بعرق الإذخر ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه ta kasance tana katse mani daga tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam da bawon idkhir bawon ice na idkhir kaga ya nuna kenan danye ne amma kuma haka take katse shi an ce katsewa abin da yake dan an ne go idan busasshe ne kuma sai ta kankare shi wanda kuma riwaya ce ingantacciya tana cikin ibnu khuzaima 200 da wato ainihin 90 ibnu hibbana al-baihaqi ad-darqutni dai sun fitar da hadisi na fata an fahimci wannan kaga wannan yayi raddi akan wancan jam'i din to zuwa inda ya ci gaba da ainihin wato cewa ya kawo wasu hadisan da suke ƙara ƙarfafa hakan amma saboda lokaci har ya zo ya magana akan al'imamu malik da yake cewa amma shi maliku bai yadda da wato zancen kankarewa ba kwata-kwata shi yana ganin zancen kankarewa ma bai taso ba aka dole kawai sai ainihin wato an wanke shi a gurin shi ba bambanci tsakanin busasshe da wanda yake ba busasshe ba sai annawawi ya ce wa hadithul alhafiz ka ya ce wa hadithul farki hujjatun alaihi hadisin kankarewa hujja ne akan malikiya ya ce wasu daga cikin mabiya mazhaba ta malikiya sun tafi akan cewa farku da ya zo cikin wancan hadisin dalku ake nufi bilmai wato tana kankare shi a tana cuɗa da ruwa ta wanke shi na tuna da wasu malamanmu muna karatun bulugul maram ya suke fassara mana saboda maili ga malikiya da naza ma fassara da wato ainihin farko da dalku kuskure cikin subulukun subulustara kuskure ne saboda ne saboda akwai wato ainihin wani hadisin a cikin riwayar hadisin muslim ai mun karanta cewa أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري tattaka kankare shi da kumbanta wani kalan wanki ne ake da kumba kaga kankarewa ne ko sannan kuma za a ƙara musu hujja da hadisin da ya tabbata cikin tirmidhi 116 hadisin hammam ibn al-harith anna aisha ankarat ala dhayfaha ghasl ath-thawbi fa qala sai ta ce afsada alaina thawbana wannan mutumin ya bata mana tufafinmu ma'ana yawan wankin ai zai sa ya kode ya lalace da wuri shi in kana yakfihi an yafrikahu bi asabi'ihi fa rubbama faraktuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi asabi'i kaga nan shi kuma a dunkule hujja ne akan wanda suka ce a shi kuma farakudin daga cikin malikiya to ce kankare da nana Aisha ya nuna aimaniyin annabi shi ne tsarki ne banda sauran banda sauran mutane kaga hujja akan su wannan hadisin na tirmidhi aisha ta ce ma bako ai bako ba annabi ba ne ta ce ma inda hakun ba ya sa ya kankare dan ni ma kankaren tufafin annabi sallallahu alaihi ne kuma ibn qudama a cikin al-mughni shi sai ya bada hujja ma da cewa to ai maniyin na saduwa ne shi ko maniyin namiji a cikin saduwa in dukkan su sun yi inzali na namijin da na macen sun haɗu ita kuma matar ba annabiya ba ce a fahimci wannan ai haka dai akwai hujjoji da malamai suke ainihin wato kawo wasu kuma suna ganin idan tufafin da maniyin ya zuba ciki tufafi ne wanda yake na sallah da kake sallah da shi to zaka wanke idan kuma tufafi ne na bacci dama kayan bacci ne to sai ka kankare ta ce suka ce kankare wanda ta yi a tufafin kayan bacci ne wanke wanda ta yi kuma a tufafi ne da yake tafiya wato ainihin sallah da shi alhafiz kun san shi baya barin tafasa balle ta kone ya ce wa haza mardudun wa huwa mardudun aidan bima fi ihda riwayati muslimi min hadith takhalafa an-nasu fi ma qad hakaw wa rawaw wa kulluhum yad'i al-fawza bi-dhafari fakhudh bi qawlin yakunu an-nass yansuruhu imma 'an Allah wa imma 'an sayyid al-bashari qahuta kaza to hadisi kaza ya zakai da shi ina ganin kaza to ya zakai da hadisi kaza dole ka sa mutum a harajin baya san gaskiya an fahimci wannan ai shi cikin ruwayoyin muslim ya zo ta ce la kadara aituni a furuku min saubi rasulillahi sallama farakan fa yusalli fihi ai mun karanta shi fihi fi ne الثوب الذي أصابته الجنابة سيتي وهذا التعقيب بالفاء يم لا يعني هو ينفي ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرج والصلاة تتسي فيصلي فيه ديبيو باشي دفاؤه ya kore a ce wai bayan ta kankare sai da ta wanke aka yi sallah ba zai yi ba so da fa'ul fauriya ce an fahimta ko sai ce wa asrahu minhu in ma wani zai dan ja anan to ga hadisi sarihi riwaya ta ibnu kuzaima waccan da muka ji 290 wato ainihin da a cikin lafazinta ya kawo annaha kanat tahukkuhu min thawbihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli yana ma cikin sallah sai ta hango ga mani busasshe a jikin tufafin sai ta sa kumba ta kankare gane zo duka ma sai ce kaddara ba hadisi ko ɗaya da ya zo kan cewa ana kankarewa ko kaza sai ce wa ala taqdiri adami wurudi shay'in min zalika فليس في حديث الباب ما يدل, ما يدل على نجاسة المني لأن غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده kaddara ba ko hadisi ɗaya wanke wanda ta yi kaɗai ba zai nuna cewa wajibi ne ba domin aiki baya fa'idantar da wajibci shi kaɗai aiki yakan fa'idantar da mustahabbanci ne kun ji sahabi maganar da ya ce wallahu alam kuma dai ya ci gaba da wasu bayanan zamu takaita haka a juz'i na ɗaya sofa ta ɗari biyar da ishirin da tara cikin fatihul bari Allah ta'ala ya samu dace don haka mani tsahir ne shine zance mafi inganci sai dai fitashi yana wajabtar da ayi wanka soma sharhi na as-sa'idi ya bada amsoshi akan wato ainihin kalubalen da masu cewa wajibi ne sai najasa ne suke kawowa to ya aka yi mafitar shi ɗaya da bawali da mafi su kuma an ce najasa ne shi ya aka ya zama ba najasa ba ka je ka nemo amsa cikin sharhin sa'idi na'am na'am Allah ya samu dace wa iyaye